أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي أكمل الدين وأتم علينا النعمة وجعلنا بفضله ومنه من المؤمنين المحسنين في خير أمة والصلاة والسلام على من بئس فينا يتلو علينا آيات الله ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة ورضي الله تبارك وتعالى عن خاتم الأولياء سيدنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وعن خليفته ونائبه ووارث سره صاحب الفيدة الشيخ هادي إبراهيم النس رضي الله تعالى عنه وعن سيدنا ومولانا وشيخنا هبة من هبات الله فيد من فيوض الله شقيق الجود والكرم ربي الخلق والحال حميد القول والفعل الشيخ الهاد سليمان بن عبد الله السوري رضي الله تعالى عنهم جميعا وارضاهم جميعا وأنا بهم أجمعين bayan haka dukkan yabo da godiya sun tabbata da Allah wanda ya tara mu a wannan guri mai albarka wannan zawiya mai albarka don karantar da junanmu hadisan manzon Allah sallallahu da abin da ya shafi fiƙo na ɗariƙan tijjaniya da kuma abin da ya shafi dalilai domin amfanin kanmu da ‘yan uwanmu. A za mu karanta littafin arba'unan nawawi, ɗaya daga cikin littafai masu albarka na imamun nawawi. Ɓangaren littafin a fikihun ɗariƙan tijaniya da abin da ya shafe ta, za mu karanta ya ƙutatul farida na imamun nazifi radiyallahu anhu. ɓangaren littafin hujjoji dalilai da za mu karanta cikin wannan karatun namu za mu ɗauka hujjatul auliya'i waman za'il asfiya'i na molanmu a sheik alhaji suleiman ibn abdullahi sore radiyallahu ta'ala anhu a kafin mu shiga karatunmu nasihar da zan yi mana a gurguje guda ɗaya shi ne, alhamdulillahi mu tijjanawa ne, a cikin tijjaniya babu wani abu da aka kunso wanda ya wuce abu guda biyu, babu na ukunsu, na farko shi ne shehi, na biyu kuma muridi. Na haka ka duba kai a ina kake. dole dai ba za a babu wani biyun nan a cikin ɗari ba zai taɓa yiwa ba kai ba ɗaya bane ɗayan biyun nan bane kuma ka ce kai ɗan ɗari ɗaya ba zai yi ba ko dai ka zama shehi ko ka zama muni shehi dai shine shehu tijjani da wanda ya rabauta da kalifancinsa ko na'ibancinsa ko kuma gadansa wai na ana kiransu shehunnai muridi kuma kamar yadda shehu tijjani ya gaya mana huwa man arafa jalalar rububiyya وما يجب القيام به من حقوق الألوهية وعرف ما عليه نفسه من العجز والكسل عن عن التقاعد والإخلال إلى الراحة والتقاعد والكسل عن أعمال الخيرات وعرف أنه إن قام مع نفسه على تلك الحالة laikatu fi darin ma la gayat lahu min al halak fa dhahaba ila shayki yunqidhuhu min wahalatihi wa yahulluhu min wasaqi asri shahawatihi Shujjan ya ce muridi shine wanda ya san girman rububiyya ta Allah wato ya san girman abin da ya shafi Allah subhanahu wata'ala na kasancewansa rabu ga kowa sannan ya san haƙoƙi na Ubangiji a matsayinsa na ilahu ya san abin da ya waje ba a tsaya da shi a tsayi da shi cikin wannan haƙoƙa yayin da ya ga haka ya san wannan kuma sai ya san abin da ransa yake banta da shi na kasala ka san abin da ya kamata a kiyaye cikin haƙƙin Allah da girma abin da ya kamata a kiyaye cikin haƙƙin ubangidantaka na Allah a ce yau Allah shine ubangidanka to ai ko kai ne aka ce yau ga wani ubangidanka ai kula da haƙƙin shi abu ne babba ballanta na Allah to dai ga girman wannan sai kuma ya wai ga sai ga a ga lalacewan shi ga kasalansa ga rauninsa Allah ya sa an gane ga san hutunsa ga san jin daɗinsa ga san amorewan shi Allah ya sa an gane yana gana kuma sai wani tunani ya ƙara zuwa mushi ce a to yanzu idan na bari na tsayo akan haka ba asarar duniya da lahira za ta kama ni halakan da take biyo ne kamar misalin dutse ne da yake sauko ya wai ga dama da hagu bai ga wanda zai itare dutsen nan ya tabbatar ba shi da gurin fakewa ko gurin tserewa kawai sai Allah da inayarsa kawai sai ya fusgo shi a ce a to ai ga wani likitan da in an ji da yawa sun je gurin likitoci amma ragowar lafiyar nasu ma ya kare to amma ga wani wanda an je warkewa ke kawai sai inayar Allah ta fusgo shi ce a to bari mu je gurin wannan neman lafiya yana zuwa kawai sai sallama ransa dama an san mara lafiya da cewa ta nan za a yi ko ta nan za a yi ai mara lafiya an cewa kai ce ba a zaben gurin allura ko ba gare ba wai da uwa ba shi da lafiya ya yi sabon gini da fenti an yi pop na bango an zo za a ƙara mishi ruwa ba lafiya to dama ba ya son a buga musa a bangon ka gari sai ya garuwa ce abin kusan ne ce ni da gada ba Allah ya sa gari to shi ba shi da zaɓi sai aja a raga mararsa a gabansa duk himman sai ta kaita a kan shi wannan shi ne muridi ba ka waiga ka ga cewa irin lalacewa na ya kai makura ga shi kula da haƙƙin Allah ba wasa ba kana fahimtar haka sai ka ce to yanzu ya za yi sai ka je ka ruga gurinsa ka miƙa masa yadar ranka wannan shine shehi wannan shine sai ka zaɓa kai wanne ne in ba haka babu wani saboda ɗarikan tijani nan ba ta da ruksa akan musahaba da shehi ba rangwame akan haka a ce an dan maka rangwame a ba wannan rangwame wannan musahaba biyayya ga shehi ma wani rukuni ne ka karfa ɗarikan tijani kai akan shi ma ka gina ɗarikan sai sa suke cewa ma مخالفة الأخيار ركن مؤسس وأصل كبير في انتفاء الدبيات Allah ya sa an gane yin hudda da zababbun waliyai shi rukuni ne babba asali ne karfafaffe cikin dariƙan tijaniya Allah ya sa ku an gane wannan dole ne a dariƙa dole sai an tafi a haka wannan kenan sannan bayan haka sannan bayan haka a mutum ya san cewa wajibi ne yin ladabi ga su shi hannun wurin mu'amala da su Allah ya sa ku an gane wajibi ne ga yin ladabi kar ka zama kana cewa kana da shi amma baka ziyaran ba ka hidimta masa da ƙarfinka da ranka a wannan ba shehunta ba muridantaka ba Allah ya sa ku an gane wannan kenan don haka mu kula da wannan sosai, kar mu zama irin waɗanda gashi hannu amma ba su amfani su, domin su shi shahidi inda yake in kana kusa da shi ba za ka taɓa tsiyata ba, domin Allah manzo Allah ya mana hunkomin la yashqa bihim jalisu mutane da abokin zaman su ba zai taɓa zama matsiyaci ba. Don haka a matsayin mu na muridai mu duba mu ga me ya dace da mu. kar mu ɗauki hanyar shagaltuwa da duniya irin yadda muke yanzu ka duba dai rayuwarmu ba mu da aiki sai abin da ya shafi duniya da abin da ya shafi tara kuɗi da abin da ya shafi ƙawata gida da gurin kwana shine ba kurum damu ba shin ba shine damuwar magabatan mu ba kuma mun ce muna son mu samu abin da suka samu kaga wannan ya fusata mu ne ko bai fi ba ya fusata mu ne kullum kai kana manufarka daban amma kana so ka samu abin da suka samu manzo Allah ya ce ta isa abduddar wa dirham da bawan duniya abdudduniya wa dirham da bawan duniya da kuɗi sun yi asara ka zama ba ka da yarda ko aminci sai cikin wannan Allah ya kiyaye don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana duk mutumin da ya shiga hanya yana neman ilimi a cikin Allah zai sauƙaƙe mishi hanya zuwa aljanna in mun kalla yanzu mu kalla magabata mu kalla sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda suke kula da karatu ga su fa ga manzo Allah amma yanda suke kula da karatu akwai Sabitul Bunnani yace sayyidina Anas bin Malik ya gaya mishi a Madina akwai mutane kusan saba'in wanda duk lokacin da dare za su tashi je gurin wani malami in suka je gurin malamin zai koya musu alkurani har gari ya waye karatu suke kwana kwana suke ana karatu kwana suke ana karatu sahabban man sahabbai Allah ya sa ku an gane wannan kenan dan haka ga sayyidina Abu Sa'id al-Khudri yana gaya mana yace wallahi mu ana yaki amma muna karatu kaji ana hal idan za mu fita yaki sai mu wakilta mutum ɗaya ko mutum biyu mu ce ya zauna gurin manzo Allah ya karatu in mun dawo shikenan mu kuma sai ya karantar da mu in mun zo za mu faɗa sai mu ce annabi ya ce saboda mun san ba su ma annabi ƙarya ba ba za mu ce sun gaya mana ba sai mu ce annabi ya ce saboda kulawan sahabbai da neman karatu an ce akwai lokacin da Jabir bin Abdullahi al-Ansari ya taɓa jin labari na wani ya ji wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai da ya je ya sai rakumi ya yi tafiyan wata ɗaya don ya je gurin mutumin nan. Wai ya tambaye shi ya hadisin nan da ka ji, tsoron shi wai kan mutumin ya mutu, bai ji hadisin ba. Ka ji ba. Tafiyan wata ɗaya domin ne tambayo hadisi da. Mu kalli rayuwar shi tijani. Tun yana ɗan shekara bakwai ya haddace Alƙur'ani. Ya zo ya haddace Bukhari, ya haddace Muslim, ya haddace Duraidu, ya haddace da Suƙi, ya haddace mudawwana ya haddace muwadda ya haddace ibn rushd ya haddace risala duk manya-manyan littafan mu sai da shijja ne haddace su amma dukan mu shekarun mu nawa nan ko dan rushd ba wanda ya karanta man gila yana dukan mu ba wanda ya karanta dan rushd abinda bai wuce shafi ko in ci falle goma sha ba mu kallon maulana shi ibrahim har littafi fa ya rubuta ya sa masa tafsiratul anam fi annal ilma huwa al-amam kaji ba wai zan nusar da al'umma na da jama'a baki daya ilimi shine a gaba musamman almajirai na ilimi shine gaba sai za shi ya ce fal ilmu amri huwa imamul amali kama a ta da kairin rusuli ya ce wallahi na rantse da ubangijin zare na ke hannun shi ilimi shine shugaban aiki me aikin da ake nufi ana nufin duk wani aikin da zaka yi ba wajibi ba duk wani aikin da zaka yi ba wajibi ba nafila ka tsaya ka yi karatu ya fi zama wajibi ya fi zama mafi mahimmanci a kan shi banda abin da ka wajabta ma kanka na nuzur alwashi misali wurdan ɗarikan tijaniya wannan dole ka gabatar da su amma wanda ba wannan ba ka gabatar da ilimi ya fi a kan shi sai ce kama a ta an ɗaha khairar rasul don haka bayan shehu ma mun duba maulan mushrik Suleiman bin Abdullah kamar yadda nake gaya muku ɗazun sai da na lissafa tsakanin ƙasashe da garuruwa kusan ashirin da ɗaya wanda ya fita don neman karatu bayan wafatin mahaifinsa kafin fa shigo Najeriya ba ina maganin zagayen da aka yi a ƙasar mu Najeriya ba ƙasashe kusan ashirin da ɗaya akwai ƙasan da ma daga wata gari zuwa ƙasan Mali a ƙafa aka yi tafiya ka ji wani masifa na neman son karatu da Allah ya Allah ya yi da su waye muka gani a cikinsu Allah ya ci zarni waye muka gani a cikinsu bai zama tauraro ba amma ka yanzu ka fi gumma cewa ka je ka ka a je a yi wuru kuma Allah ya hana ka duniyar a haka manzo Allah ya ce man kanat niyatu dunya Allah ja'ala Allahu al-faqra bayna aynayhi wanda niyansa duniya Allah sai ya sa talauci gabansa a idansa ya cire mishi wadatar zuci ya yi ta fitinan nema dare rana ba lokacin da zai karatu ya yi ta fitinan nema kuma Allah ya zare albarka kullum ka gan shi babu kullum ka gan shi babu amma maza Allah ce wanda niyan shi Allah da lahira Allah sai sa arziki a tsakanin idanunsa kuma ya ce wa a tatifu duniya wahiyar ragi mutum duniya ta zo masa dolanta ko ta ki ko ta su sau da yawa Allah yanda yake su dama wa man yati wallahi wa rasul ha wai dan adam ma ka jibince shi ya baka kanshi ballanci na Allah kai wa dan adam ya baka kanshi ballanci na kai wa Allah ai duka ya ishe mu babu wasu magabatan mu da suke jahilai babu kuma wasu magabatan malamai da Allah ya cuzar ya ishe su in dai Allah ya tsawaita rayuwarsu ganin cewa suna kan gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka lallai wannan kalubale ne gare mu mu ƙara dagewa Allah subhanahu ta'ala ya saka malaman mu da alkhairi Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ilimi mai yawa mai albarka a littafin da ke gaban mu a yanzu shine littafin al-arba'un an-nawawi littafi ne mai albarka wanda ya kunshi hadisai arba'in wanda kowane hadisi a cikin shi asali ne tabbatacce cikin usul na addini kuma littafi ne imamun nawawi wanda ake ce mashi muhyiddin lakabinsa kenan alkunyinsa kuma ana ce mashi abu zakariya sunansa yahaya ɗan sharafu bin murri ɗan hassan bin husain allah ya sa an gane ɗan hassan afwan ma'abucin mazhabar shafi'iyya ne wato a mazhaba shi mazhaban shi ta shafi'iyya ne an halicci an haife shi hijiran shekara ɗari shida da talatin da ɗaya ba za mu tsawaita ba saboda yanayin lokaci sannan ya yi wafati hijiran shekara ɗari shida da saba'in da shida wato wannan sufi ne babba an masa shaida da karamci babansa ya ce yana yaro wata rana ya taɓa tashin mu tsakar dare a watan Ramadana ashirin da bakwai a goman ƙarki. Ya ce, Baba, ba kuwa ganin wani haske? Ka ce, Ba ma gani. Ce, to ga haske na ya cika ɗaki. Baban ya ce, sai na yi faraza sai na gane cewa daren da cika dar Allah ya nuna mishi. Shi tun yana yaro iyayen shi za su fito da dar su gan shi yana raya da Shi mutum ne mai tsananin ƙiyamun layi. Sufi ne babba. yana da mukashafa yana da tasarrufat an taba ganin shi a aikin hajji kuma yana biya kuma wallahi shi aka gani wali ne sosai sufi ne da yawa ya karanta ya dauka ya karanta har da salatul ushairiya kuma kana karanta littafin sai ka san sufi ga shi dutse ya ilimin addini ya ishe ka da martaba shi shi ya shirin sahih muslim shi ya shirin sahih muslim dan haka ya rubuta littafai da dama yana da albarkatunci kuma shi ne mai gaya da salihi an ce bayan wafatinsa an ta ganin albarka da Allah ke saka a cikin littafin Allah ya sa an gane wannan darajojinsu suna da yawa za mu taƙaita so da yanayin lokaci hadisin farko ya kawo mana alhadisul awwal hadisi na farko an amirul mu'minina an karɓo daga amirul mu'minin wato wannan lakabi ne da ake masayinna Umar Allah ya ƙara masa yarda. Abi Hafsin wanda ake ake mishi alkunya da Abi Hafs abinda ake nufi da Hafsin shine zaki. Ana masa alkunya da zaki ne saboda tsananin jarumtarsa da tsaurin saurin kula da addini. Allah ya sa an gane. Sunansa Umar bin al-Khattabi Umar ɗan Kaddab shi sai na Umar ɗaya ne daga cikin kalifofin manzo Allah guda hudu masu shiryarwa sannan ɗaya ne daga cikin goma da aka yi musu bishara da aljanna sannan ɗaya ne daga cikin waɗanda suka kalifanci manzo Allah bayan shi sannan kuma yana da darajoji da yawa yana daga cikin darajojinsa Allah ya masa muwafaqat da wuya a yi magana sai na Umar ya magana Allah bai sukar da alƙur'ani cikin maganarsa saboda girmansa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wallazi nafsu muhammadin bi na rantse da wanda raina ke hannun shi ba za ka taba shigan hanya ba shi dan ya ba hanyar in dai ka shiga shi kenan ba zai taba shigan hanyar ba Allah ya masa wannan tsaurin na addini wannan maziya ne da manƙaba na shi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata ran nayi mafarki ina ganin mutane wannan da kaya iya daidai kaza iya kai kuma Umar sai na ganka da kaya yana jan ƙasa aka ce ya Rasulullah me ka fassara wannan farkin manzo Allah ya ce addini wato kulanka da addini ba kamar na saura bane haka manzo Allah ya ce wata ran nayi mafarki ina shan nono nonon koshin yana fita hatta kumbana in koshin ya kai koshi kai ma na baka kasha yace ya Rasulullah me ka fassara manzo Allah ya ce ilimi sai na Umaru ya musulunta shekar bayan an nafta da shekara shida an haife shi kuma bayan an bayan kadiyan giwa da shekara uku Allah ya sa an gane sannan bayan haka ya ruwaici hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗari biyar da talatin da bakwai hadisan da ya ruwaito gaba ɗaya daga manzon Allah amma Imam Suyudi ya ce a ɗari biyar ne da talatin da tara Allah ya sa an gane wannan to an karɓo daga sayyidina Amirul Mu'minin Umar bin Khattabi Allah ya ƙara masa yadda ya ce sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyati kadai dai ayyuka ana kula da su ne da niyoyinsu inna ma'anan harafi ne na ƙasari ana ce mata isbatul hukumi lima ba'daha wa nafihu amma adahu shine tana tabbatar da hukunci ga abin da ke bayanta kuma ta shafe hukuncin gabar duk wanda ba shi ba ba a cikin sa yake ba me nake so ku gane kamar kaɗai dai aiki ana izina da shi ne da niyya amma kaga yanzu in ba niyya ba aiki ke yanzu aiki da ake lura da shi a shari'a shine aikin da aka niyya a cikinsa an gane aka kyautace niyya a cikinsa kaga yanzu haka inna mal a'malu an gama kowane aiki duk wani aiki duk wani aiki yana kyau ne ya lalace ya ƙaru ya rabu da gargwadon niyya duk wani aiki yana zama aiki ne karɓaɓɓe an yi shi a shari'ance idan an yi niyya amma da ba niyya baka yi ba kawai ka zo kabbar sallah baka yi niyyan sallah ba ai baka yi sallah ba kai yaran ka ba sallah ka kudurce ba kawai ka zo ka kabbara Allah ai baka yi niyya to shi yasa aiki ana kula da shi ne a shari'ance da gwargwadon niyya Allah ya sa an gane to wannan kenan wasu malamai suka ce wannan umumun ne maksus an game kowane aiki amma kuma ba kowanne ake nufi ba ana nufin aikin shari'a wanda bai shafi al'ada yanzu kamar misali zaka ba matanka kuɗi sai ka ɗauko kuɗi ka ce gashi na baki dan baka yi niyya ba sai a ce baka bata ba ko za ka biya baki sai ka ce Allah na tsawar niyya zai biya baki to yasa wasu suna ganin cewa wannan ya keɓanci abubuwan da ya shafi addini banda al'ada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna malikul limri'in mana sannan kadai dai abinda kowane mutum ke da shi sakayyan abin da ya niya kaga dai wannan magana ita ce waccan an kawai maimaita ne domin a ƙara ƙarfafa maka eh mana tun da kacin na malamalu bin niyat ai ya zama kullum murin ma na mana ko in yayi niyan ba ibada ba ibada in yayi niyan ibada ibada shine wa inna mali kulli mri mana kadai dai kowane mutum na da sakayya yana da sakamako yana da ana lura da abin da ya aikata ne misali a ce zaka cudu da aikin alkhairi amma niyyanka banna shi kenan bannan ne sa kai an gane man kana hijartu ila Allah wa rasuli wanda hijiransa yayi ne zuwa ga Allah wato nufin sa Allah da manzon Allah nufin sa yardan Allah da kuma dacewa cikin koyi da annabi da umarnin sa ai manzon Allah umarnin sa ne hijira a cikin hijira kuma akwai yardan Allah to duk wanda ya hijira da nufin wannan samun yardan Allah da yin muwafaqa da koyi da sunnan manzon Allah hajar rasulullah fa uhajir manzon Allah hijira zan hijira to duk wanda hijira saboda haka fa hijratu ila Allah wa rasuli ya sani cewa shi ma sakayyan hijiransa yana gurin Allah yana wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man kana hijratu ila dunya wanda kuma hijiransa yayi ne dan duniya ko zuwa ga duniya yusibaha da yake nema ya same ta Allah ya an gane ko kuma yusibuha zai same ta zai samu abin da Allah ya kaddara zai samu eh mana haka Allah ya ce aljanna lahu fiha liman nasha thumma ja'alna jahannama isla mazmuman madhura wanda yake neman duniya Allah subhanahu wataala ce sai mu gaggauta mu bashi duniya amma duniyar ma ga wanda muka so alayaran ya je sai ya bayani amma wa man arada lakirata wasu alaha sayan ulaika kana sayi mashkura wanda ya nufa lahira ya aiki irin aikin lahira Allah sai ya karɓi aikin kuma ya sa albarka a cikin duniya ai ba kowanne shi sa maza Allah ta ajmilu fi talabi ku kyautata wurin nema ko domin ba kowane abin da lauje ne ya ciyo ciyawa ba kuma akwai abin da in ka ɗebo shi wallahi dan Allah bai kaddara zai wuce makogaranka ba ko mutuwa za ka yi ba zai wuce dama can iya ajin haka maza Allah ya ce innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha ba ran da za ta mutu sai ta cinye abin da Allah ya aji mata dama na arziki amma abin da Allah bai aji maka ba duk fitinar ka yi ka nemo wallahi ko ka kai shi sai ka yi amai shi sannan ka dawo ka bar duniyan Allah ya ke to da haka zai samu wannan duniyar iya abin da aka daddara mishi a imra'atin ko dan wata mace yanki wa zai aure ta amma fa ya sani fa hijratu ila ma hajar ilayhi sakayen hijiransa ya tafi ne zuwa ga abin da ya hijira dan shi Bukhari ya roci wannan hadisi har guri bakwai, sannan kuma bayan haka wannan hadisi ne garibi wanda Sayyidina Umaru yake bantu da ruwayansa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato Sayyidina Umar shi kaɗai ya roci wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma Alkamut bin Waqasil Laisi shi kaɗai ya roci wannan hadisin daga Sayyidina Umaru Allah ya ƙara masa yadda. shi kuma Muhammad bin Ibrahim Taimi shi kaɗai ya roce wannan hadisi daga Alkama, shi kuma Yahya bin Sa'id al-Ansari shi kaɗai ya roce wannan hadisi daga Muhammad bin Ibrahim Taimi. Irin wannan nau'i na hadisi ake cewa garibi wato bakon hadisi. Amma ingantacce ne. Saboda mutane uku sun kaɗaitu amma dukansu su kaɗai suka roci daga Yahya bin Sa'id al-Ansari ne hadisin ya tsawatsu. Imam Malik ya ruwaita wani ya ruwaita wani daga nan sai Allah ya sa an gane. idan haka irin wannan hadisi ya kira garibi ya inganta wannan kenan dan haka kamar yadda muka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana fi dunya hammahu duk mutumin da ya zama damuwansa duniya mai da hankalinsa duniya manzo Allah ya ce farraqallahu alaihi amru Allah sai ya tsayar da lamarin kana nema ka kamo nan ka ga ruwa ko ba haka bane kana nema ka kamo nan ka ga ruwa ka kama cin Allah ya tsayar da lamarin waja'ala faqrahu bayna ainihi manzo Allah ce kuma Allah ya sa talauci tsakanin idan ko miliyan nawa zai samu gobe ka ga ya ƙara sannan ko zuwa gobe kaga bare ji bare zo da ya huta ya shi ya ciyar da ɗan abokanan shi a zana a ce ba zai iya haka ba a gare kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu a hakan fa duk da wannan azaban ba za a bashi ba sai abin da dama aka rubuta za a bashi sannan wa man kanat fil akhirati niyyatahu جمع الله أمره وجعل جناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راجل kamar yadda muka faɗa don haka wannan hadisi malamai suna cewa umdatud din umdatud din inda na kalimatu arba'un min kalami khairil bariya ittaqi shubahati wa zahadu wa dama laysa ya'nika wa amalan nabiyya wannan hadisi an ce shine kusan sulusun addini gaba ɗaya yana shiga cikin kowane rukuni na addini sannan kuma yana daga cikin ginshiƙai na addini gaba ɗaya Allah ya sa an gane wannan hadisin na inna mal amalu bin niyyat dan haka hadisi ne madaukaki wanda ka'ida ne kuma babba daga cikin ka'idan sufai yana daga dalilin sa suka ce ai wajibi ne ilimin sufanci me dalilin da sa suka ce saboda ai ana buƙatar tsarkin zuciya da tsarkin niyya cikin kowace ibada to tunda ana bukata dole ne ai Allah ne ta alalillahi dinul khalis addini tsarkakakke ne kawai tabbata ga Allah shine na Allah da haka tunda ana bukatar niyyar nan kaga kuma niyya zai zuciya ta tsarkaku har niyya ɗayan cu da Allah ba subanci sai suka ce dole ne kuma wannan hadisi zai gaya maka a kula gurin aiki so da karka zama kana yin aiki ka je lahira kana jiran sakamako Allah sai ya ce a an biya ka aikinka kwarai kuwa shi ne ka sa niyya idan ba a biya ka albashi ba za ka yi kaman karantarwa na islamiyya mutum ya daura wa kanshi shikenan in ba a biya albashi ba shikenan ma za su nime ni sarauta kaga sa kai yanka albashi sai za su baya suke cewa kar ka rinka yin tafiya kamar injin nika gudu kake yi amma wuri daya sai ga mutum ya zauna yana raya dare kullum salatul fati dubu ashirin kullum kaza amma kuma ba inda yake yana wuri daya saboda dalilin za ke wannan abin don bukatarsa kuma an ba shi bukatar sai ko ba biya bukatar ba mata ƙari Allah ba ruwan shi da aikin da kai shi don wani da kuma shi. Allah zai ce na ci girma. Na ban mushi. Allah ya sa an gane. Don haka dole sai ka ɗayanta niyyarka. Za ka yi abu Allah zan yi don Abin da za ka bani daga nan bayan ka bani in baka bani da shi. Ya yi sahibi ka gama cin wai sallah ma sai an biya shi ya limanci. Ko ba gaske ba. Akwai limamin da in ba a biya shi ran da aka ce alwata ta ƙare ya albashi ba kwaya ɗaya kwaya biyu. ko ba za ka shi a masallaci ba. To yanzu bai kawai nan lalacewa, ibada ma sai an biya ka. To wannan kenan don haka wannan hadisi ne Bukhari Muslim sun rubuce shi. Kuma yana da abubuwa yaƙi akwai dai ilmomi da yawa ciki za mu takaita saboda kar mu tsawaita bayani. Sai hadisi na biyu ni shi a gurguje al hadisi sani. An Umar radiyallahu anhu aidan an karɓi wannan hadisi kuma daga sayyidina Umar Allah ya ƙara yarda da shi qala yace bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muna zaune a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta yi min wata rana a wata ruwaya ta muslim manzon Allah sai ya tambaye su ba wani mai tambaya ku tambaye ni lamarin addini kowa sai ji fa ba an yasala sai suka ji kowar jinin su tambaye manzon Allah manzo Allah sai ku tambaye ni to da basu tambaya ba sai Allah ya ko wanda zai tambaya ibdala alaina rajul ana sa innan kenan wannan harafi na fuj haka kwatsam kawai sai wani mutum ya bullo mana shadidu bayadi siyabi mai tsananin farin tufafi shadidu sawadi shadi mai tsananin bakin gashi la yura alaihi asaru safari ba a ganin alamar tafiya a jikinsa a tare da shi wala ya rufu min na ahadin kuma ɗaya daga cikin bai san shi ba kaga tunda dai tafiya ne mai nisa kuma kawai ba irin nan ba wuri ne na sahara ai ya kamata tunda mu san shi ba kuma a ga alaman daga nesa yake ko ba gane ba to kuma ba mu san shi ba kuma gashi face face kuma gashi dole daga nesa yake ka san ka ba kaman gari ne irin wannan dan kaga mutum ba za ka damu ba kamar misali kawai ai duk dan kawai an san shi tunda alƙarya ce da bata wuce ba ta da yawa sosai duk wanda ya shigo an san shi dan gidan wane yar gidan wacce ce to kuma shi ba a san shi ba ko ba mu ga alaman tafiya tare da shi ba to wannan ke hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya taho ya taho yana matsowa har sai da ya zauna dab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su nada rukbatai ila rukbatai ya jingina gwiwoyinsa da gwiwoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa da kafayya ala fakizai ya sanya tafukan hannayensa akan cinyoyinsa guda biyu. Faƙala ya ce, Ya Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, Ya Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, akhbirni anil islami, ka bani labari game da musulunci. Faƙala Rasulullah sallallahu wato ka bani labari game da miyan musulunci, me ya ƙunshi musulunci a dunkule. Faƙala sai manzo Allah ya ce, Al-Islamu musulunci a dunkule, an ta shada Allah ilaha illallah. ka shaida cewa babu bauta da gaskiya sai Allah wa annan Muhammadan Rasulullah ka shaida lalle shugaban mu Annabi Muhammad manzon Allah ne shaidawa biyu kenan wato kimar salat ka tsaye da sallah wato tsaye da sallah shine ka tsaida ta wurin yin ta akan lokaci kuma ka tsaida ta wurin kyautata ta kada ka rinka yin ta irin tsintan hatsi na zakara Allah ya ga wannan ba tsaye da sallah bane irin wannan ne Allah ya kiyaye mutum yana gama sallah sai ta tsine mishi kaga maimakon a samu alkhairi an samu kishinsa Allah ya kiyaye a tuti zakata ka bada zakka wata suma ramadana ka azumin ramadana wata hujjal baita ka ziyarci ɗakin Allah in istata ilayhi sabilan idan ka samu iko zuwa gare shi qala sai wannan mutum ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadakta ka yi gaskiya kuma haka shi ne wayannan su ne musulunci a dunkule fajin nalau sai na umar ya ce sai muka yi mamakin wannan mutum yas'aluhu wa yusaddiq yana tambaya annabi kuma yana gaskatawa kuma da haka ake so ka zama mai gaskata kar ka zama kullum mai karyatawa Allah ya ce wailul lil mukazzibin farin azaba ta tabbata ga masu karyatawa da an yi abu sai karya ne ɗan inkari kenan Allah ya kiyaye ka san kai yanzu da za a wuce yanzu nan wani ya ce ya wuce ce yanzu nan wata shanu ta tafi tana magana Allah za ka wani waiwaye shi kai daga san wata kasan karfin mashiyar Allah za ka tsaya kana wani ɓata lokaci da za ka ce Allah yana da ikon ya yi fiye da hakan amma ba da akwai ɗan inkari a nan da kun shiga kun lalace za a iya kai yin mana musu akan wata akuya ta wuce ta yi magana kaga ba a san kalan haka ba a san kalan haka mutum ya zama baya girmama ikon Allah a baya da za a ce ga wani waliyi nan yana garin da yake yana magana da na Madina za ce karya ne ba wallahi ba za su yadda ba amma yanzu ga shi nan kai kana gani ba ture ma yayi aikin banza mutum na Madina kuma za a gan shi da kayan da ke jikinsa a lokacin, da daidai setin gurin da yake. A nima na yi, Allah ya sa an gane, idan haka irin wannan ana so mutum ka zama mai yawan gazgatawa. To yana tambayan shi kuma yana gazgata shi, kala ya ƙara cewa, ba ka birni anil imani, ka bani labari game da imani a dunkule me ya kunshi imani baki ɗayansa. Kala sai manzo Allah ya ce an tu'mina billahi. imani ka imani da Allah wa mala'ikatihi kuma ka imani da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa baki ɗayansu wa liyomil akhir ka imani da ranar alkiyama ranar ƙarki me yasa ake ce mata ranar ƙarki to da bayan ita ba lissafin gobe ai gobe ya ƙare aka zo a biya shi yasa ba ƙaramin bala'i bane kana talaka a ƙasar nan talakan ma na Najeriya kake bautawa Allah Allah ya sa an gane kai kokari ka bauta Allah ku tsira lafiya saboda ka san me a cikin bauta Allah akwai hutun ranka bayan hutun ranka akwai biyan bukatunka kai yanzu sai ma ce ka bi Allah sai an ce ka tashi da dargai salatin fati to in ba ka kana ganin da yan wanka suna siyan sabon yaji ko ba gane ba dan haka ranan karfe bayan duk wahalin da ka ci ba za ka gane ka ci wala ba sai an je ranan in dai baka ba Allah ba duk daɗin da ka ji ko a duniyan nan in har ka bi Allah in ka je can za a gane ran za ka fara jin daɗi Allah ya sa an gane don haka da ranan ƙarki wato mina bil qadri bil qadari kuma kai imani da kaddara khairihi wa sharrihi alkhairin sa da kuma sharrin sa wato mai daɗin sa da mara daɗin sa an gane da kyau don haka wannan kenan karka zama baka da imani da kaddara ka san da yawan kaga an gane Allah cikin daɗi ne amma mutum bai san Allah a cikin rashin daɗi ba in kaddara ta sauka za ga wani yana fushi wannan ya daga cikin ridda tasahhudun yin fushi da kaddaran Allah kaga mutum na tuguman Allah la tattahi man ilahana wa tukhzala ka imani da Allah cikin daɗi ka imani da Allah cikin kunci shine imani da amma kana mumini idan an baka shikenan za ka kana zuwa masallaci idan an hana ka kuma shikenan shiga wani hali kai da sallah kuma sai dai Allah sai dai ta Allah kaga sai a hankali Allah ya sa an gane qala sai yace sadakta kai gaskiya qala sai gara cewa fa akhbirni anil ihsani ka bani labari game da menene ihsani kyautayi qala sai manzo Allah yace da shi an ta'budallaha ka annaka tarahu kyautai shi ne ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa, wallan ta kun tara fa illam ta kun tarahu, ka gaddara cewa wurin bautan, idan kai ba ka ganin shi, fa inna raka to shi yana ganin ka, to ka bauta wa Allah cikin wannan hali ɗayan biyun, ko dai ka annaka tarahu ko kuma ka annahu yaraka. Ka bauta wa Allah kamar ga ka kana kallonsa, ko ka bauta wa Allah kana da yaƙinin yana kallon ka muraƙaba kenan mafi yawanci abin da ke janyo rashin samun tarkiya cikin ibada rashin samun tarkiya cikin lazimi rashin samun tarkiya da asiri da samaran ibada rashin muraƙaba shi ke janyowa inda duk muna da muraƙaba da tuntuni makamun ya wuce makamun shuhudi ya kai makamun iyani Allah ya sa an gane da mun wuce maqamul shuhudi zuwa maqamul iyali wannan kenan dan haka ana so mutum ya zama mai muraqaba muraqaba shine kullun ka rinka jin cewa Allah yana tare da kai yana kallon ka wa anta bi mar'an minhu haqqan wa masma'i kana gaban inda Allah ke kallon ka kuma kana inda Allah ke jinka innani ma kuma asma'u wa ara da haka kullun kana jin da kana gaban Allah da Allah za ka yi wani abu ko ji kake a ranka ga ka gashe ka ga ka gashi kana jin hudurinsa kana jin shi'urinsa ba za ka yi wasu abubuwa da haka yanzu za ka yi ibada ka rinka jin muraƙabar Allah ka rinka jin cewa kamar bayan wannan sallah ma ba za ka ƙara wata ba wannan kenan domin da ma ai dole ka ga ya mutu tsakanin sallah ne ɗayan biyu ne ko dai mai zuwa ko da ta wuce ko ba ka bane dan haka ka ji cewa wannan ita ce ta ƙarshe a ƙala sai ƙara cewa fa akhbirni an sa'ati to ka bani labari game da alkiyama yaushe ne lokacinta ya salu na kani sati ayyana mursa fi ma anta min zikira ila rabbika muntaha fa akhbirni an sa qala sai manzo Allah yace mal mas'ulu an habi alam min sa'i wanda ake tambaya game da ita bai zama mafi sani ba fiye da mai tambaya wato na sani kai ma ka sani kuma ban fi ka sani ba amma ka san an ce a shiru an gane a na sani kai ma ka sani kuma ban fi ka sani ba amma an ce a yi shiru Allah ya ce a yi shiru sai lokacin ta yi ai da an faɗa da da yawa ba zuwa wa Allah ta daɗi ba qala sai ce tafa akhbirni an amaratiha ka bani labari game da alamominta qala sai manzo Allah ya ce an talidal amatu rabbata shine baiwa ta haifi shugabanta Allah ya sa an gane wato wasu malamai suka yi ta tafsirin wannan wasu suka ce shine kamar baiwa mai gidanta ya yi sadaka da ita sai ta haifan masa ɗa kaga yanzu ɗan ai shugabanta ne yana ɗan ɗan shi ko ba haka ba kaga ta haifi shugabanta Allah ya sa ku an gane wasu suka ce za a yawaita sai da bayi su ta haihuwa har wata rana wani ya siye tama ɗin ɗanta ma ya siye ta bata sani ba ya bautar da ita. Allah ya sa an gane. Wasu suka yi wasu maganganu masu da yawa Imam Muslim ya kawo shi a cikin sharhin sana sayi Muslim. Imam Nawawi ya kawo a cikin sharhin sana sayi Muslim. Allah ya sa an gane. Ko kuma wasu suka ce ya zama baiwa ta haifi shugabanta. Ana nufin baiwar ta zama ƙarƙashin ƴatta ko ɗanta ya rinka mulkarta. Na biyu an tara hufata, kaga mutane waɗanda suke an san su da talauci, saboda talauci ma suna yawo da takalmi ba takalmi, ko da takalmin ma ya suɗi. An gane? Shi ne hufat. Mutanen da suke yawo ba takalmi, hafiyan, alhafiyan, ko da takalmin ma ya siɗi yana da hukuncin babu saboda talauci al'urata mutane suke matsaraita wato ba sa da kaya ko da kayan ma ya ji jiki ko ya koɗe ko ya keji Allah ya sa an gane al'alata mutanen da suke talakawa mabukata wanda suke ri'a sha'i masu kiwon tumakai saboda talauci sai sun kiwon su samu su samu abin da za su ci su sha ya ta tsawa nuna filbunyan sun koma su suke gasa wurin tsawaita gini wurin ƙawata gini Allah ya sa an gane wato kaman ga mutumin ƙauye ne kawai gida ma duk birnin yanzu bayan ƙauyen suka cinye birnin ba ai kusan duk birnin yan ƙauye suka cinye birnin suka bar ƙauyen kuma da haka za a ga mutanen ƙauye wanda an san su da talauci da karan kaya sai a hankali takalmi sai a hankali wani ma za a ganshi takalmi haɗin bauta wani takalmin ma ya suke da za a taka kaya an sa matsala ta irin wannan za a ga kuma sun dawo suna gini masu tsawo na alfarma wannan ke sun man talaka mutumin nan can sai ya tafi Allah ya sa an gane bayan ya tafi falabistu maliyan sai na umar ya ce muka ɗan zauna ɗan wani lokaci ɗan wani zamani muka zo a ɗan wani zamani ba mai tsawo ba ba ba zawani tsakaitacce an gane sun maƙala sannan manzo Allah ya ce ya Umar maliyan ka ce muka zo na dan wani zamani an gane sannan manzo Allah ya ce ya Umar ya kai Umar a tadari man sai ka san waye zo yi tambayan nan kullu sai nace Allahu wa rasulu alam Allah da manzon su ne mafi sani qala sai ce fa innahu jibril wannan malaika jibril ne atakum yazo muku yuallimukum dinakum domin ya sanar da ku addini wannan hadisi imam muslim ya kaɗe ta da rawaito shi bukhari bai fitar da shi ba imam muslim ya fitar da shi sannan bayan haka wannan hadisi na gaya maka abu guda uku nan su ne addini wato islam iman isan wasu suka ce iman da islam da ɗaya ne afwan islam da imani da ɗaya ne suka ce suna da bambanci musulunci daban imani daban kowane mumini musulmi ne kowane musulmi mumini ne wato mumini na zama mumini ne sa'in da ya ci fatar da kan sufofi yana ban barin wannan kuma ya kuma musulmi Allah sa an gane ya dawo ya yi kaba'ira ko ya yi wani zanibi to shi kenan wani babban zanibi Allah zai talibu na kaba'ir al-ism wal fawahish illa lama to ya nisanci manyan sai ya zama mumini amma yana aikata manyan sai ya zama musulmi an fahimta da kyau wato dai wasu ɗabi'u sukan iya tufatar da bawa ya zama mumini takaita su kuma sai ya mai da shi musulmi wasu suka ce kuma duk ɗaya ne mumini shine musulmi musulmi shine abin da ake nufi islam suka ce shine aikin gabobi iman kuma abin da ya shafi zuciya Allah ya sa an gane ihsan kuma shi buyan buya ne Allah ya sa an gane shi wanda ba ba iya ladabtuwa da shi a tsaye akan sai wanda ke zama gurin mabuta tarbiyya shehannai ma'abuta sadarwa zuwa ga Allah. E su wannan ma an kaje gurin su karka ma bari su gaya maka muraƙaba da kaje gurin su za ka ga muraƙaba. E wannan kenan. Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da za mu takaita nan abin da makaranta daidai Allah ya datar da mu inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mu idan muka tafi haka ko hadisi uku uku muke zuwa wasu watanni mun ga mun sauke hadisi albarkan da za mu samu da fahimtar da za mu samu cikin karatun shi ne kuma zai sanar da mu arba'in arba'in su arba'in. Allah ya sa an gane. Ai da yawan wasu ba su ɗauki kowane hadisi gaban malami ba. Amma wani albarka da ake maka na bayani da sauransu, wannan albarkan sai ya sanar da kai wanda ka karanta ninki shi. Times ɗin shi Allah ya ci ninki. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب Gracias.